بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الذي وكان يمشيني لها نذرا لكني دليلي يونا الشريعه والعقول daren sha daren ashirin ga watan ba sha ta mu gama yin sha ta daren ashirin ga watan ainihin rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daidai da sha tara ga watan ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wani masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'azu da jabal da ke nan kan basa minaka إلا بالمشرك من كذلك فرقات لله الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد والنفر العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه ويمكن أن يكون لديه دعم تلك الأساسية تكون لله bayan nan sai wani hutu da muka je saboda sakamakon kuzurori da kuma yanayin jiki muna fata Allah ya ƙara wani lafiya da shi da muna da duka inda ma da yake mana bayanai da kake abin da ya shafi ashraqus sa'a alamomi da tashin alkiyama waɗanda za su gabata kafin Allah na ɗauki sarki ya kare duniya muna da muna bayani akan ya dubi wa ma mun ji a wani lokaci ne suka taso mun ji cewa ainihin wato suna shigowa da cikin garuruwan mutane suna barna Allah ya tada wani sarki mai adalci mai suna Zulu Abdai ya zo wani wuri ya gina wata katanga tsakanin su da waɗannan mutane har yi ce da su ba za su iya ƙetare wannan katanga ba kuma ba za su iya rubuce ta ba sai dai yayin da alkawarin ubangiji na ya yi zai sa wannan katangar ta rushe gaba ɗaya biya kuma alkawarin ubangiji na gaskiya ne to muna nake da mana yake cewa وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب خروجهم حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بعد الآباري كمدى حسن ورمته وصول gabanin ibn kabir da sunan malaman sun bayani cewa su din nan ba wata halitta ba ta daban halitta ce da irin ta mutane mun gane wannan kuma su halin zuriya ce ta daya daga dinayen annabi Nuhu alaihi salam shi wanda ke ce mishi ya fi ibn wa hanzara minhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar game da zuwan ya biyu da masu فقال عليه الصلاة والسلام منذ أن صلى الله عليه وسلم يسلم كما في الصحيحين كما يجد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة ألا يكار من الدجال يبكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ أن صلى الله عليه وسلم يأتي فتح اليوم للرجل يأجوج ومأجوج مثل هذا a yau an buɗe ƙofar an buɗe wata ‘yar ƙofa daga cikin wannan katanga ta ya juji da mami misla hada sai manzo Allah ya ishara da hannunsa ya ce ƙofa kamar haka ya da tsakanin babban ɗan yatsansa da wannan manuniya ya ce kamar haka sun buɗe suna gani suna iya leƙa wasu su ga shi muna hankowa bari mu je gobe sai mu dawo ci gaba kamar yadda wasu mutane suka tabbatar cewa kafin su dawo gobe ko wani ya ƙara kuma yi ina fata Allah yi saboda ne Allah bai yi alƙawarin da sun fito wasu ba wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi وفي الصحيحين هكذا يذكر صحيح البخاري لمسلم من حديث زيد بن جحش دق حديث زيد بن جحش ما تقول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقرأ من يده منظم أن صلى الله عليه وسلم نام عندها يا يفرشي أباكك ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول sai manzon Allah ya tashi fuskarsa ta yi jajawur alhali yana cewa la ilaha illallah ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم الرجم يهجوج ومهجوج مثل هذا وحلق بين اصبعيه منذ ان لا يكشف babu abin da wuta bisa gaskiya da cancanta fi Allah. Narkon azaba ya tabbata ga larabawa na wani irin sharri wanda yake kusanto. A yau, an buɗe wannan ƙofar katangan ya juji da ma juji kamar haka, sai manzon Allah ya haɗa tsakanin ɗan yatsunsa guda biyu, ya nuna musu haka, yake sun buɗe kamar haka. Na fata a gane wannan. ƙarashin hadisin ita ganin shan ke cewa ya rasul Allah a nuhu lafi wa ƙuyar salihun yanzu kullum za mu halaka alhali sun akwai mutane kirki manzon ya ce na'am ya ce bari idan kasu alkhabar idan barna ta yi yawa alfasha ta yi yawa zunubai suka yawa to za a halaka kowa kowa Allah zai yi shi da na gari da mutu gaba daya sai dai idan an je ranar kiyama sai Allah ya tantance mai shirki a duniya da a cikin aljanna mutumin banza a yi masa hisabi na adalci a wurga shi a cikin wata jahannama Allah ka kare wannan jama'a yana nuna da cewa idan an sa ta ala ya ci a rufar da bayi idan yawan ranar ta yi yawa to akan hada da kowa ne jama'an jami akan hada da wani da kowa eh ku duba wannan gobar da ake yi Los Angeles ko wacce ake yi dalar tsari da California da Los Angeles waɗannan su tsararru ɗan Hollywood wanda ‘yan goma Ingilta ‘yan Kano suke yi su ma suna da kayan mutu da ya wani mutu da kake yi iskanci wani shi yasa za ka je shi da su ba wani mutum jiki ko da babu kun kuma akwai da akwai shi babu wata matan kirki ko da in akwai da akwai da mun gano Allah ka tsare mana imanin ka tsare mana zuriyar ka tsare mana tuntunan su an ja wani taro ne ana ba da awar ga waɗanda suka yi ƙoƙari wajen haɗa finafinai da sauran abubuwa to kowa idan aka zo wajen ka aka zo ka bashi awar to zai yi godiya zai ce ina godiya ga wani ina godiya ga wani ina godiya ga wani bayan sai an gama awar din sai ka ce yanzu a haka a fili a gani su wane wane ne aka fi godewa sai aka gari wani wasu an gode musu sau goma sha uku an gode wasu sau uku an gode wasu sau ɗaya shi kuma Allah an gode mishi sau babu duk shi wannan da aka baya a wani babu wani shi ya gode wa Allah da aka ba shi wannan abu to sai ta zabiyar mai gudanarwa sai take cewa gashi God of the universe has nail ubangijin halittu na duk duniya ga shi ba shi da ko daya has zero mention haka ta faɗa yadda kwallon nan has zero mention ko to ɗaya ba a mata Allah sai da ce this shows that Los Angeles is a godless town wannan ya nuna cewa garin Los Angeles gari ne wanda ba ruwan Allah ba kuwa Allah ba ruwan Allah da su ba su ba su ba ruwan da Allah Allah bai da wani bai da wani halitta a wannan gari wanda yake gode ma duk da gaskiya ne ke da matsaya jannan wani rukun dama nan ne asalin helkwatan biyuwar iskanci da bakara to sun kuɗar maganar yau da daddare wuta ka fara kama za ka fara wani gobara a tarihin gobara da ake yi da daji ba wanda suka yi barna da wannan kai a yanzu dai don ma ana ɓoye ana ɓoye rakwarin din da abubuwan da suke yi kuma har yanzu idan tana tana shi da koda na shi da na duba na ga cewa tana tana shi har yanzu kuma har yanzu an kasa kashi kashi talatin a cikin ɗari na wuta bayan wannan shi ma shugaban ƙasar amurka zaɓaɓɓe mai jiran gado shi ne general j trump shi ma yi wani magana gaba da falastinawa cewa za a yi musayan birnin yaƙi da kowane ɓangare da rana isra'ila sun kama falastinawa falastinawa sun kama isra'ila isra'ilawa an zauna an iya jirgin cewa duk mutum da ya yi za su ba da kimar isra'ili za a saka musu mutane talatin na falastini shi ne sai kawai ke cewa shi ba ruwan shi da maganin ma wani wai ba mutum ya yi zuwa ba kawai shi yana ba da umarni ne waɗannan burtsunonin yakin kawai a cikin su in ba haka ba zai juyar da gabas ta tsakiya gaba ɗayanta ta zamto jahannama zai zo ya zuye wanda ko wuta zai sa a kai sai an narka wajen gaba ɗaya mai shiga gaba ɗaya middle east yake magana ba ma gaza straight ba kare yace shi bai bai ga wani abin damuwa ba saboda haka ko dai ayi abin da yake so ko kuma in bai yi ba shi zai su cuta ne kawai zai bai da wani wurin ya zama ya zama wuta gaba ɗaya wannan shi ne maganar Donald Trump kuma duk a rana guda suke wannan magana to sai Allah ya gwada mai cewa ba can ne za a maida jahannama ba nan ne za a maida nan garin da inda yake kuma inda Allah ya yi gwada ga Joe Biden yana nan a matsayin shugaban Amurka ga wannan makiyacin mai jiran gado kowanne su kuma ba abin da zai yi game da wannan al'amari Allah kuma ya nuna izinsa da wayarsa dama a cikin ana kwana ko aka ce to adadin yawan kudin da makamai da tallafin da amurka ta ba ƙasar ƙasar isra'ila azzalima to ya fi adadin yawan hasarar da amurka ta yi a wannan lokaci abin da zai ƙara muku ya fi shi ne wannan gobarar ta cinye gaba ɗaya hollywood duk beverly hills inda ake yi wannan ta cinye duk waɗannan manya-manyan kamarorin na na kayan aiki wanda mutum ta riga shi da motocinsu da haifar computer da dukkan waɗannan abubuwan sun ce su da kan suna cewa lallai babu shakka wannan amsa da Allah kuma babu abin da zai sa Allah ya tsaye wannan mutum sai in an koma an je an yi sujada an fada gaban shi an rufe shi an ce ya yi shi shi kawai ke cewa wai musulmai su musu addu'a Allah ya yi to abin da zai baka misali a wannan wutar Los Angeles akwai musulmai ko babu California akwai musulmai ko babu amma Allah ya fata sa wannan wutar da shige ko ina ko da kowa ko da masallatin Allah ga dama duk zai sa ku shige gaba da adawa adawa gyara gaba ne saboda me barnan ta biya da jibrin yawa shi ne kan shahidu amin da kuwa fi salihun to kamar mu a ƙasar Najeriya mu ma da haka muke ciki yanzu yadda shugabannin suka rubuto mabarnata miyagun mutane mayaudara mahaɗinta sun da kan gwamnoni zuwa kan masu mukami a bilini a fadar shugaban ƙasa executive da su ƴan majalisu gaba ɗaya duk azalimai mutane sun yi bai da kuɗi ƙarfi da ba yanzu kwanan yana ce gwamnoni sun yarda da bildin da aka ce za a bada na ƙarin kuɗin haraji yanzu ka ɗauka fara gari na yawwa saboda ka an ba su kowanne an ba shi cin hancin akalla kusan naira biliyan biyu kowane gwamnati in ya inganta kowa an ba shi waɗannan kuɗaɗe ya shaƙe a lalitarsa dama da waɗanda ake yi ba ana faɗa saboda talaka ba ne suna yi wa aljihunsu hatta katin katin kiran waya na nufin jan ƙara kuɗinsa za a ƙara kuɗinsa kuma a ƙara haraji da duk minti ne za ka kira mana duk wata hanyar da za ta talaka zai iya sha ruwa sai an toshe wannan hanyar kaɗan daga cikin wannan musibar shi ne duk kamfanonin da ke an san masara yanzu mu da muke rayuwa a wannan yanki to galibi sun yana san masara saboda harajin da aka sanya musu ya musu yadda wasu za su iya biya ba wasu ma suna ganin cewa za su kulle kamfanin su ba kasan gaba daya yadda wasu majetin ke faɗa kamar yin kamfanin oda da wasu kamfanonin suke ma za su kulle ne gaba daya su saboda wannan harajin da aka sanya musu ya musu yawa yadda ba su iya biya to kaga tun daga nan ya nuna cewa me ake so a yi ana son a karya al'umma ga shi an buɗe wani an ce a je a shigo da duk komai ana sai odan kayan ana shigowa da ita saboda wanda aka noma a gidan shi ya faɗi wa ba wasu samu riba kuma a kashe wasu a kashe noman gaba ɗaya ba wajen halaye da mutane ba ne mun yadda in za a yi tsarin da kayan amfanin zai yi sauƙi yadda talaka da mawadashi kowa zai samu a cikin yalwa amma kada ya zanto an karya wani daga cikin ɓangarori guda biyu waɗannan abubuwa jama'a suna da matuƙar muhimmanci mu san su Allah ta'ala ya ba da ikon gyara sannan a ɓangare guda kuma idan muka duba abin da ya faru da falastinawa an yi shirin tsakai da wuta ko tsakanin da isra'ila isra'ila ta yarda ta fi da kwamiti ɗin ta da cewa ba za ta yarda tsakai da wuta ba a yi misayin musulmoni ba za a yi misayin musulmoni ne alhali ana ci gaba da wannan yankin falastina suka ce ba su yarda ba duk wata ka'ida da isra'ila suka sa sun yarda su a isra'ila ma kuma sun daga cewa lallai sun gaji da wannan yaki wannan yaki bai kama ko wani jihar da da haka a ƙasan sun sa buwansu a ƙasa suka alshi wannan takardar yarjejeniya wannan nasara ne ga mutanen gaza da musulmi da shi me yasa mutanen da ake ganin cewa ƴan tsirari ne sati guda fuska ba kan tsoron ƙarar da mutane amma an yi wata goma sha biyar ana gwamzawa amma an kasa amma da zai gani ka su waɗannan ka tarin ƙwaftan ɗin na ƙungiyar hamas da su sarayar wanda suke inda ba kusan waɗannan ɓangarorin ba kusan mafi yawan ma da ƙur'ani kuma samari kayan yakin da suke yi suke kera kayan su da kansu ba wai shigo musu ake da shi ba kuma duk wannan shirin da suka yi ba a shekara ɗaya da aka samu muhammad musu ya hau mulki a masar aka ba su dama aka buɗe wannan kudin da ke tsakanin suna shigowa suna harkoki suna samu suna shiga siyan abubuwa a shekara ɗaya ce wannan jihar da ba kuma wannan kuma shi idan wani tunanin cewa me ya kawo yaƙi me yasa falastina suka tone su a'a Netanyahu la'natullahi alaihi ya je majalisar ɗinkin duniya da ma da ya je congress din sai ya je da wannan mafin sai nuna musu cewa wannan gwamnati a shekarar nan za su fada da ƙasar isra'ila mafin ta shiga hamadi da mutum allah tana ta shiga ta bibiya har zuwa ƙasar iraki wani bangare ƙasar iraki a wani bangare ƙasar lebanon a wani bangare ƙasar syria akwai bangare na ƙasar jordan duk sun yanka sun ce sai sun yi operation a wannan yankunan za su buɗe ƙasar saboda ko an ko an za su yi idan masu sauƙi na wani inda suke rayuwa da kamar gidan mutum saboda an kewaye su an hana su fita masjidar da muke ganin ƙasar musulmai abdulaziz sisi ya rubu dawa ne dama su kawo shi saboda haka godan ma da ake tsakaninsu da da gaza sai sa aka raka godan mutanen wurin ma aka tashe saboda suna ba su gudunmawa aka tashe su aka yi can wani wuya gidan gidaje saboda kar ma su dinga samun ta inda za su dinga fitowa suna samun taimako suna ɗan walwala saboda ka babu shiga ba su da ba ruwa ba wuta suke jere kan su wuta da duk wani abu da ka sani dan adam yake yi saboda so ake dole sai an riba ci garuruwan nasu su waɗanda yahudawa ana ɗaya wuce da sauran ƙasashe suna dawowa wannan suna da zai ce ma asihuniyun yan kamuri zauna to Allah ya Allah bai ba su ikon cin nasara a wannan yakin ba yanzu an gama yakin dama ƙa'idan yakin guda biyu ne kuma wani mutum ne wa innahu la jihad nasrun aw istishhad eh jihadi ko dai kai nasara ko kuma kai shahada da haka atlana in sha Allah ta'ala fi janna wa qatlahu jazman fi nar a ba insha Allah wannan tabbata eh mu namu da aka kashe su muna fara yin shahada insha Allah Allah ya kace ta mutunci shahidai ne ta gidan aljanna su kuma duk arnin da aka sha wannan wurin tabbas yana wuta garanti yana wuta wanda babu shakka a ciki nan kai shakka ma ka kai da qur'ani to wannan shi da ma mun tsora saboda haka mutanen sun dage kuma a yanzu haka yan kwanakin da jama'a an ƙara samun adadin yawan mayakan sun nunnuku har su fi na da yawa bayan kashin ismail haniya wanda shi ne shugabansu a cikin kafin iran aka ga kashe shi iran da ke kukan cewa ai su ke taimaka a falasina duk ƙarya ne mana duk ƙarya ne ina taimakon yake kuma mutumin nan ya zo garinku saboda neman taimakonku kuma a garinku aka zo a kashe shi ko ba abin da kuka yi ba iya kashe shi a gazan ba amma an kashe shi a ina a iran da na sauran kasan iran suna da wani tsaro suna da wani technology duk wani magana sun ce yawa kai ma ba komai inda da komai da sun yi komai da dai yin zulla da ɗan yin zulla da ke gani ƙungiyar zulla ku iya ji labarin da ƙungiyar ta shi'a kuma kasan iran suke fundin din su ta'addancin da bashar al-asad ya yi tsawon zamansa a mulki to abu ne wanda kai ma bai shi ba kashe mutane ake ba iyaka akwai wanda gidan yana ake da sidnaya kai saboda tsarin zalunci ko akwai injin da ake maka da mutum ba magana na kashe ka bane a hannu ba za a sa mutum da ransa yana ihu haka za a markaɗe shi a markaɗa naman a kai naman a ji a zuba akwai wani matsiyacin shi kuma yake kiwon kiwon zaki ne da wannan da naman mutane su ce da wannan zaki a gidan wannan yare kuma shi bashar al'adar dan shi a nasariya shi a nasariya ɗin sai ya rahimu Allah ta'ala ya tashar min al-yahudi wal nasara sun fi sharri fiye da yahudi da kristoci ni na ga bidiyo filifin da ake sa hoton bashar al'adar a ƙasa ana sa mutane suna mai rubuce su jada duk wanda ya yi a bakin rashi wannan layin shi ne za ka yi shi sannan za ka ji ma suna da zaƙin cewa la ilaha illa asad babu abu bauta sai asad su a wani da haka tantagaryen arna ne ba magana wai musulmi ake ba tantagaryen arna ne kamar yadda ba ma shakkan cewa 'yan shi'a na ƙasar iran ibna asariya arna ne duk addini ne abinci idan ya kama wani jahili ne a Najeriya da shi gidan shi'a ne amma da ne ne shi an cin ba kila ne ya kila wannan kace shi kila wannan wani wani wani dan ka fara hadin jahili ne ba ka class ba sai ka fara jahili ne kace to Allah zai shi da shi Allah zai gani jama'a mun gani so wannan tashin tashin da da kirjiyar da Falastinawa suka yi shi ya haifar da juyin juya hali kuma a kan siriya ƙasar siriya ba ta kasance da siriya sallah in ba ku zai ba ba maganin mai sallar juma'a da za a zuwa ce mai sallar juma'a a masallacin kaza a waye babu wannan duk wani malamin addini kama shi ake yi a kashe ko a sashi a gidan yari in ka fi yadda ake yi da wanda suka suke gidan yari za su ce maka zo an kare qur'ani saboda zaban bala'i wani ne maka an kama shi yana da shekara sha takwas tun 1964 aka kama shi yana gidan yari sai a wani tara kafin shi gidan yari ko ba ɗiɗiɗi ba kaɗaɗa na kama da shi ma da sun kowa ba yanzu daidai ya san garin sun yi kaza ne ya san sun yi shi kaza ne da abubuwa irin waɗannan sun kashe mutane ba iyaka sun yi wahayar sojoji daga rasha sun taimaka musu hizbullah sun ke taimaka musu da yi wa mata fyaɗe da yin luwaɗi da maza da yin abubuwa iri-iri ta addanci da kisa iri-iri haka waɗannan abubuwan da muke ji a labarai da kungiyar hizbullah ta kaɗa ba ta kungiya ce da yin addini kungiya ce ta maƙiya ta yan shi'a ko babu abin da ke karewa ta shi'anci kuma yan ta'adda ne na ƙin ƙarawa na ƙin nana in kana son ƙarin bayani ka zo a baka bidiyo clip din su da irin ta'addanci da suke gani ka gani da irin yanzu duniya ta zama kafin hannu ko sai dai mutum baya ciki Allah ka tsare mana imani zaka jama'a waɗannan fitintinu mana fata Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah kuma ya ɗauka musulunci da musulmi a ko'ina suke ya kaskanta da kafirci da kafirai a ko'ina suke zaka jama'a suna da buƙatar addu'o'inmu mu ci gaba da addu'o'i dan nan Isra'ila sun ƙara fitar da wani qarar da wani sanarwa da na cewa ko sun jiya ne cewa wai su ba za su yarda ma a tsagai da wutan ba tukuna ma sai sun san sunayen waɗanda za a saka a cikin bursunonin wani kaga wannan magici in sun saba wasu manyan mutane mai da su waɗanda ake ganin ya kamata sai a ce to an fasa ma tsagai da wutan to amma kwanke da hankalinku waɗannan falastinawa sun san waɗannan yahudawan fiye da yawan cikin su kuma in sha Allah rufe Allah ya karya su da su da akan ce kullawa in Allah ya tsaya kuma ainihin wato makitin su ya kuma kansu Allah ka kare ku ya ku wannan din ta'aliki ne wanda ke da amfani saboda rayuwar da muke a yau muna da buƙatar mu san irin waɗannan abubuwa da kullum ka tashi dare za ka yi sallah ko neman buƙatar ka ta alkhairi a wurin Allah ka roƙa wa waɗannan bayan Allah ainihin wato dacewa sai da dukkan kafa tiriya waɗanda suka fi ka azgar ka raga wuri da ahal sunna ana ta ba ahal sunna bai ahal sunna kuma muna fata Allah maka kuma sarki ya dawamar da wannan kamfin a hannun da musu jagora na alheri da ka jama'a ku ji babu lokacin faɗin sauran abubuwan sai dai wata rana ana yin karatu da ke ku za mu dinga objective muna ɗan tsakarwa insha Allah ta'ala sai ma da ya ci gaba da cewa ne wa amma sifatuhu wa ajsamu amma sifofin waɗannan ya zuci da ma zuci da kuma dukkanin su faqad qala al-imam ibn kathir rahimahullah al-imam ibn kathir Allah ya gauta ya ce wa hum yushiruna an-nasa ka adnari jinsihim su ma ya zuci da ma zuci suna yin kama ne da mutane irin jinsin mutane nau'in mutane ne ba wasu dabbobi ba ne ba wata halitta ba ce kada ba mun gani da wanda mutane suke yin kama ka abina yin jinsi min turkin al-ghatam al-marun suna yin kama ne da waɗannan jinsin mutane na turkawa amma su mutane ne masu kama da mongolian mutane ne yan gajejeru shi ne al-ghatam al-marun masu kama da gajerun mutane yan mongolian الجزرة تعينهم ما تكنان كنان جدا الجلد وجوههم ما تكفى هنشي هل تكفين تابلن هنشي لي بانشي بني من أوه كمان بيو أنقال لنا هل شيء يقول لنا بيش يا يا يا جوب هناك يا فندا يا فزي بفاي الصار شعورهم gashin kansu kuma jajaja haka yake ba baki ba على أشكالهم وألوانهم أبتالي ينين أيهما كلم جنسه لكم نقول ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحور أو أطول دول يريسي ويأتي يدل لما يدل أو كي ولد ذلك بشيء أو إيش يا كي بشيء الذين أو أنقل كما يفنش الجبين الصوف وبنهم القصير الذي هو كالشيء الحقيقي سميته كما أقول هذا الشيء لن تقول أن أن أن ولما في أي كما هو ينجي saboda tsamin kasanta to duk wanda ya cewa haka halittu suke wa minhum man lahu rujulani yatabatta bi ihdahuma wa yabda wa yatawatta bil ukhra da wanda ke iya cewa cikin su akwai wanda yake da kunne tsabar girman kunninsa yana iya kwanciya akan kunne daya ya kuma lulluɓe ya kuma da kunne daya an gani wannan duk wanda ya ce haka halittar su take faqad takallafa ma la ilma lahu to wannan ya dora wa kansa abin da bai da ilimi akai wa qala ma la dalila alayhi kuma ya faɗa abin da babu wani dalili gamsashe na shari'a da take dole zuwa ga wannan jama'a an gani a shi duk wanda zai sun daji jama'a ƙarya ne an gani ƙarya ne babu wani maganin cewa halittu za ka take halittu su irin ta mutane shi illa iyaka mutane ne mabarnata na innana kuma suna da jarabar bala'in yawa in sun zo ma mai ko ina suke ma da ba ba sa ji kuma ga sun ta da da makamai suke zuwa duk garin da zuwa kashe kowa su cinye abincin garin gaba daya hatta bishiya ne ba za su rubuta daga ni ba sai su cinye ta kaf sannan a yi gaba Allah ka tsare mu a insha Allah muna ga duba za mu kai insha Allah eh alamun kun nuna ka sanin mu'azzin ne aka rubuta ko kuma Allah ya ko mun kai ne eh kuma mun akwai wasu alamomin da za su bayyana kafin su kaga ba su bayyana ba eh Allah ka sa mu cika da imani malin ya ci gaba da cewa وأما ما يحصل منهم من الأذى والفساد في الأرض أما أبن دباء أفهم تارده نشوفه ولبرنا أبايا الأفاء ونهايتهم يوم الشمس فقد دل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث الإمام أحمد يرويته يا يمين أكنك جماعة قولا أشياء أثبتت دون الآباء قوة أبن الشريعة sai da dare sai da dalili kuma ya dace da ga ma duk labarin da ke badawa kazan ku rage ne shafa labari shune ne kunnen ka nawa ne labari ne na gizo da koki kai kurka da ce labarin gizo da koki kafin da ba hakika ba ne ko wai waye gizo waye koki yana za a zaɓi lawari ya ku Allah ka samu dace malik shi gaba cewa عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان تقوى حديث لك ابو سعيد الخدري ان لا يقار من يهدايه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادم الله صلى الله عليه وسلم الى الشواء يبدأ يأجوج ومأجوج يفتح يأجوج ومأجوج ذا أبو يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس ذا تفتن وفتاني كما قال تعالى كما يتألى ملكتيش وهم من كل حجر ينزلون سنة جنجر وتقوى الحجر جنجر أنغاني haka za ka suna gangarowa ga ruwa ba ta wuri guda ba ƙaunar ce wuri ko ina suna faɗuwa suna gangarowa suna shigowa fa yabshudun nan za su zo su kewaye mutane wa yanhabu nasu anhu ila madainihi wa usuli su ko mutane za su yi kokarin kare kawunan su ta hanyar sanya kansu a wasu gidaje masu tsaro da kuma wasu ganuwoyi masu tsawo wanda ba za a iya haurawa a shigar da wurare ba wa yahumuna ilaihim mawashihim sannan mutane za su kwashe dabbobin su su shiga waɗannan gani da waɗannan wurare masu tsaro tare da dabbobin su gaba daya fa yashrabuna miyah al-ard an gane wannan sannan su ya juju da majin jama'a za su shanye dukkanin ruwan duniya kaf duk wani ke daga yana labari za su shanye shi kaf duk wani rafi da yake gani shi a duniya ana da koramu a wuri kaza in ka hakkon ka New York za ga akwai wani wani irin abin nan ko tabbuna a cikin gari jiragen ruwa na iya shiga wuraren in ka je Lagos haka ne ko to ko ina ta ta shige wannan ruwan barkata kaf za su shige shi hatta inna ba'dahum la yamurru bin nahri har sai ɗaya yanzu an waye gari ya zo wucewa wajen wani rafi فيشربون ما فيه حتى يذوقوه يبسا za su sanye wanda ke wannan tabkin ranka ta kaf har sai sun bar wurin ya bushe ma'ana hatta irin da sanye danyen nan wani nan kwanta a wuri ba za a yi ba sai an shanye shi kaf sun tabbata wannan wurin ya bushe ka ko ga in babu ruwa akwai rayuwa babu rayuwa wa ja'alna min an kullu shay'in hayy mun sanya ruwa a matsayin sinadarin rayuwa kowane irin abu حتى إن من بعدهم لا يمر بذلك النهر حتى أن واحد يقول في باية ونشم يابيج دماغي ثم رفض تولى تبكي فيقول قد كان ها هنا ماء مرة كتش أ كافو كذا من سنفع قواء وجنة أما كان عن شيء شيء حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة har sai an waye gari babu wani cikin mutane da ya yi a duniya sai wani mutum a cikin wata ganuwa ko sai wasu mutane da ke cikin wata ganuwa au madina ko wani gari wanda garin an sa mai tsaro da kariya na wata irin katangu manya-manya da za a yi wanda zai tsare wannan garin yadda ba su shiga wannan garin ba qala qailuhum sai wani daga cikin ya fi da mafi sai ya ce هؤلاء أهل الأرض قد فرضنا منهم وأولا شفت عندي رأيوا الدنيا فيها من ضمن سورة الكهف من كان في نشوى من شن يروان قبالي من شن يعمل شيء قبالي من ضمن سورة قبالي بقي أهل السبائل yanzu mun gama da mutanen duniya da ke raye a bayan ƙasa yanzu me rage mana sauran na sama saurawa kenan saura Allah da mala'ikunsa jarinjirinsa gaba ɗaya suna gani yanzu ƙarfin su ya kai da kuma suke gama da musamman gaba ɗaya iya su kawo shaidar kun mai yahudu a halin shirbat sai ɗayan su ya ɗauki mashinsa an gani ya girgiza mashinsa kun mai yarbi yarbi mai idan sama sai ya ɗauki wannan mashin kawai ya tsalle ya cinta mashin sama فترجع إليه مقتضلة الجمل للبلاء والفتنة zai je kuma shi sai an daina ganin ta kamar ta kule sama sai ma shi ke tashi dawowa sai ya dawo gaba daya da jini fata fata a jikin wannan mashin gaba daya amma lil bala'i wal fitna saboda wani irin bala'i da fitina da za ta same su fa bainama hum ala zalika to suna nan akan haka za su yi to ai da ma mun gama da su suna ganin ai sun gama da Allah yanzu karfin kowa ke nan ko ba mi ba mi musu magana su ji ba su san wannan abin da ke musu jarrabawa ba shi me zai faru fa bainama hum ala zalik shikenan suna cikin haka ba'atha Allahu jujan fi a'naqihim ko فترجع أرجنا في أعناقهم كغلف الجراد الذي يغلف في أعناقهم في أن لا يجوز دوسو سوسوتي سكبا في دوسو ذكر كان بيه وأن يجوز دوسو إن تكاما في تفكا ذيك وفا ذات كل شيء تجي جمهورية تياو tana tana kwakwale jikinsa har sai ta gama da waɗannan ya da mabijin ranka ta kaf sai sun mutu dukkan tsunta Allah ya ranka da shirin taron sun gama da mutanen duniya sun yi kisa suna ganin sun yi abin abin abin a zuwa bai amma da zai faru sai Allah ya kuro da waɗannan tsutsotsi masu kamar fara ba da ƙasa ta zarta kamar fara kakan idan kiba tana sabuwa za ka tana da mene kiba da kika ko to kamar haka ne amma kuma da kamar irin fuka biki na fara an gane za su dinga zuwa suna makalewa a wuya to yanzu makale a wuya za su ciza suna da wata irin guba za su fasa su shiga cikin jikin mutum shikenan ina fata an gane wannan fa yusbihuna mauta sai a wayi gari dare daya Allah ya rike ya zuwa masu da waɗannan tsutsotsin da ba ya bari kasa kam tun daga na farko su hannun kalin sai ya bari la yusma'u lahum hissun ba a jin duriyar ba a jin komotsi fa yaqumu muslimuna sai musulmi su ce ala rajulin yashri lana nafsahu فينظر ما فعل هذا العدو شتو جماعة دم وايه صدقة haka muke cewa ku waye ke sadaukar da ranta ya yarda cewa in ya sha shi kenan in kuma ya mutu dan kana lekowa har buka zai ka kashe ka ko dai kuwa ku to daga sun ji tsit hayaniyar ta yi shiru idan da waye zai bada kanta ya yi shahada ya je ya leƙa mana ya gani amma a bakin ransa in ya dawo haka muke so zai ba mu labari in bai dawo ko shi kenan ya halaka kai to ya riga suka mutane malam ka duba ya zuwa da ma zuwa malam ai bala'i Allah ka mun sai su me ya faru قال yace fa yatajarradu rajulun minhum muhtasiban sai wani mutum shi kadai kawai zai shahada sai ya fita ya tafi an gane wannan me zai faru muhtasiban yana mai neman lada a wurin Allah akan wannan aikin da zai قد وطنها على أنه مقتول كيف bayan ma ya tafi shiru sun riga sun ɗauka cewa ma ai shi ke ma an riga an kashe shi fa yau ne sai su ga ya hawo ta katanga ya zuro fa yanzu ne mun mauta an gani sai ya hannu ya hora sama katangan ke ne shi ne ko ya yi kaga ta sama katangan bawa ne sai ya leƙa kana leƙawa kibiya shi za ta ciki da kai ko bindiga ko wani abu ne na kanan amma mutumin da ya leƙa kowa yana can yana tunanin wayo Allah shi kenan kila ma an kashe shi idan ya je ya leƙa ya hango sai ya sauko yayin da ya je ya leƙa fa ya jiru hun mauta ba a hun ma'ana ba sai ya ga gasunan sun mutu karu ka san wani in taro ya taro zai za a ce wannan ya mutu a nan wannan ya mutu a can ko sai dai wannan ya faɗa kan wannan wannan ya faɗa kan wannan zai same su sun mutu wani akan wani wani akan wani فينادي في كرة يا معشر المسلمين يا كتار المسلمين ألا أبشروا تصور يا جماعة إنكم بشارة إن الله تعالى قد كفاكم عدوكم للي ألا ملكة الزكية يسرنك لكم يوم فيخرجون من مدائنهم وصولهم في مكان يخرجون لك السنجرون وصولهم da kuma ganiyoyin wa yafrahuna mawashin saki dabbobin su fama yakunu laha ra'i ra'in ko ko ra'iyun illa lu'umi ba su da abin da suke ci wanda za su rika ciyar ciyawa sai naman wannan ya zuji da manuyin da suka wuce gaba daya haka dabbobi mutane za su suna cin naman waɗannan yajuji da majuji gaba ɗaya fa tashkaru anhu sai kaga dabba fa tashkaru ba fa tashkuru ba fa tashkaru sai waɗannan dabbobi su yi kiba ka ahsani ma tashkaru an shay'in asabathu min an-nabat fiye da irin dabbar da ta samu abinci mafi kyawun ta ci ta ƙoshi jin daɗin zuciya ya yi rukuri haka za su jama'a wannan shi ne kashin zuwa ne ya juju da ma juju wannan hadisi idnari da idnari bin hasan nan muhammad ya tsinci a cikin ainihin wato musnadinsa dabban hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da talatin da ɗaya حديث أبو سعيد الخدري ألا قال مش يدعى قال الإمام ابن كثير ما الإمام ابن كثير يجي وهكذا أخرجه ابن ماجه كما ركني الإمام ابن ماجه يروي سوى الحديث القضويني من حديث يونس ابن بكير كحديث مروي شيني سنة يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به دك محمد بن إسحاق وهو إسناد جيد إسناد يقول ليس بجو وقد أنكر بعض الكتاب العصريين وجود ياجوج وماجوج وجود السد ووجود السد أنا وأنا بامن أنت من مرضك لكي كاري سوى الأيام باب ياجوج وماجوج رأي ba ma wata katanga da aka biya kai sai suke maka ai katangar da aka yi ita ce wannan great great wall of china shi kuma ya ji da mazun su yi turawa turawa ne mutum duniyar nan mabarnata amurka wannan birtaniya wannan mutanen faransa mutanen jamus ko mutanen rasha mutanen china da sauran kasashen da ke da karfin tattalin arziki da kuma karfin karfin abin nan abin nan me ake cewa ne karfin soji ko to sai sai ai waɗannan duniya biyu da ma duniya amma gaskiya ƙarya suke yi ya duba da mamaki akwai su wasu halitta ce daban kuma akwai wannan katanga da ainihin wato wannan bawan Allah ya yi shi ne wani zulfan biyu an gane wani ko ya wani ƙarfin faragrafin sun tsaya wa ba'dhum yaqulu wani bangaren mutane suna cewa inna ya duba wa ma duba hum jami'u duwal al-kufr al-mutafawwiqa fi as-sina'a ku ce ai ya jinji da mazuni su ne kasashen waɗannan daulolin kafiran nan waɗanda suka sami ci gaba na ƙere-ƙere wala ta ta'ani hada takribu lima ja'a fi qur'an babu shakka wannan ƙaryata abin da yazo a cikin qur'ani ne wa takrib ma sahha an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kuma ƙaryatawa ne game da abin da yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane wannan ko aw ta'awil lahu ma la yahdil ko kuma murri fassara ce a fassara abinda abinda bai dace da wannan fassarar ba wala shakka anna man kadaba bima jaa fi alquran kun ba shakka man kadaba ko wanda ya karyata abinda alqur'ani ya zo shi aw sahha an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ya karyata abin da ya inganta daga manzon Allah fa huwa kafirun to wannan kafiri wanda ya wanda ya zama kafiri وكذلك انه ضرب بما بما لا يحتمله هكذا من يجي فتى تبتوا من يجي جمال دليل فتر جبات هذه الشوكه فانه ضال تولى الفتشيني ويخشى عليه من الكفر أنا جيوان كوران أوكا سيكاتش الله كريم الإيمان وليس لهؤلاء شبهة يستندون إليها إلا قولا ولا لم كان باسل باسل هجة وتسكي كم هجة رجاء سيدي قولي بل شبهة شيني أبن لكي لكمان رجاء أنه مغياني أنغاني إلا قوله إلى جلس سوى إن الأرض قد اكتشفت كلها فلم يوجد يأجوج ومأجوج ولا يستدي مكان فيها تؤمن أن باقي الرقيبة من هذا التكنولوجي من هذا الكاميروني من هذا درون درون تسلايك تجي هم قومنا الدنيا باقي هم قومنا يأجوج ومأجوج با to duk da ba iya hannu ba taɓa ganin su ba kuma ba taɓa ganin wannan katangar ba na ka kwan ƙarya ne ku gane wani waɗannan su ne ƴan ƴan western oriental su ne abin da ya saba wa hankali ko ya saba wa reality abin da su suka sani iyaka iya rusu to sai su ƙarya ta wannan abu kun ga wannan kuma ƙarya ta ba ne da ga abin da alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ainihin wanda ya wuce sai mu tashi akan wal jawabu an dalika من فضل الله تعالى إلى كل الخير من الدنيا abin da ya karanta ya zama daidai Allah ta fi tarayya a cikin lada wajen da kuskure Allah ya gafarta mu da ku baki da bukatun na alheri Allah ta'ala ta biya mana Allah muna roƙonka ka ɗauka musulunci da musulmi a ko'ina ka kasance da kafirci da kafirci da kafirai a ko'ina اللهم اغفر من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا لاسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى اعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اكتب لهذا الدين عيدا ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلا وقهرا ومهانا اللهم دمر الكفر وأهله اللهم دمر دولة الكفر وأهله اللهم شتت الكفر أهله اللهم عليك بهؤلاء اليهود والنصارى اللهم عليك بهؤلاء المعتدين اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ولا تغادر منهم احدا اللهم اجعل قوتهم قوة عليهم اللهم اجعل قوتهم قوة عليهم اللهم سلط عليهم كلابهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اللهم صب عليهم صوب عذاب اللهم صب عليهم صوب عذابك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا عزيز يا جبار يا واحد القهار اللهم احنا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نعوذ بك بوجهك من الرياء والسمعه نعوذ بك ان نبتغي بعلمنا وجه غيرك وسواك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك